أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunasu da junanmu abinda zai amfani mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau juma'a 28 ga watan rabiul awwal miladi a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha uku ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roka da mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai yau littafi na farko littafi ne na murshid a kira alhaji hamza su'al tambaya kam rawat عن النبي صلى الله عليه وسلم نانا أم سودا حديثا من زن الله صلى الله عليه وسلم نوى ترويتو daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce jawab amsa rawat kamsata ahadith sharifa radiyallahu anha ta ruwaito hadisai guda biyar daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu daukaka hadisai masu madaukaka minha daga cikin wayannan hadisin mattafaka alayhi bukhari wa muslim akwai hadisan da bukhari da muslim suka ruwaito su kam aqamat ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shekara nawa tsawon lokaci nawa ta dauka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jawab amsa aqamat ummul mu'minin saudatu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama 13 sana ta zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita na na sauda saudatu tsawon shekara goma sha uku ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su'al tambaya wa ma fadluha radiyallahu ta'ala anha menene farlanta yaddan Allah ya kara tabbata a gare ta jawab amsa aka ce wakafa bi ummil mu'minina sauda fadlan ya isa falala ga nana saudatu annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama tuwfiya wa huwa radin anha cewa manzon Allah yayi wafati yana mai yarda a gare ta wan a ce kawai manzon Allah ya rasu ya yarda da kai ba karamin falala bane da a ce manzon Allah ya rasu yana fushi da kai da mutum ya je lahira ba akwai damuwa ko kamar shigowa latin yayi an a shiga marayu a tuna gani an gani tufiya wa huwa radin anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana mai yarda a gare ta shikenan kaga idan manzo Allah ya yarda da ita Allah ma ya yarda da ita ko ba haka ba mai anguwa wallahu azza wa jalla anzala fi haqqiha ayatin tutla ila yawmil qiyamah haka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ita wannan nana sauda din Allah ya saukar da aya wanda tana nan a cikin alkur'ani ana ta karantawa har zuwa tashin alkiyama su'al tambaya mata tuwfiyat ummul mu'minina sauda radiyallahu anha yaushe ne na na saudatu ta yi wafati Allah ya ƙara yadda a gare ta jawab amsa tuwfiyat ummul mu'minina sauda radiyallahu anha fi akhir zamani umar bin khattab radiyallahu anhu haka ce nana sauda ta yi wafati zamanin kalifancin sayidina umar idan allah ya kara tabbata a gare shi ma su'al tambaya man da salaha radiyallahu anha to wane ne ya yi mata wanka da ta yi wafati tilan mutum ya rasu ba zai yi makan shi wanka ba eh eh kaɗi ne in zai wanka ba mutane ba bari na gaya maka cikin manyan malaman duniya akwai mutumin da da zai rasu ya makan shi wankan ya sa likkafa nan sannan ya kwanta kuma ya aka cire ran shi ne nake gaya maka wannan ka san wannan ka sa wannan a ranka akwai shi malamin da ya wannan kuma dan izala ne ya faɗa wannan cewa lalle ya faru haka a ba ibn taymiya ba ba ibn taymiya ba ne ku kalama ibn taymiya ba shi ba ne ni dai nan na tsaya abin da yasa ba na faɗa saboda ni ma ban gani ba ne amma malamin ya faɗa kuma da naga ya faɗa naga ba ɗan dariƙa ba ne ya faɗa balantana ya ce a wani abu ne ya ɗauke shi ya faɗa haka akan shehi akan malam wani babban malami ne a duniya ba yanzu ba shekara ɗaruruwa sosai can da suka wuce karni na hudu ko karni na biyar haka a wararen karni na hudu zuwa karni na shida haka aka yi wannan babban malamin a duniya haka yi wa fati shi su abin da ya saba na faɗan tilla ban gani ba kuma kaga irin wannan maganan wasu ba za su kwakwalwarsu ba zai ɗauka wani maka tsaya haka cewa wani malami dai ya faɗa kuma wanda ya faɗa ba ɗan dalika ba ne su kaga shi definitely tabbas ya karanta a wani wuri eh ya karanta a wani wuri inda ya karanta kuma ya samu nasuwa a kai yasa ya faɗa su'al man gasalaha radiyallahu anha wane ne yayi mata wanka na na saudatu da tai wafati haka ce jawab amsa wa gasalaha ummu ayman ummu ayman radiyallahu ta'ala anha ita ne ta yi mata wanka an gane ummu ayman din nan ba gane ummu ayman ba ba ita bane ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arba'atu ba da ummihi suwaibat al-aslamiyya thumma ribat al sannan ummu ayman ummu ayman ba ita ne ta farko ta biyu ma ko ta uku ta biyu ta biyu daga maman sai ummu ayman su'al tambaya man salla alaiha radiyallahu anhu wani ne ya sallace ta idan Allah ya kara tabbata a gare ta jawab amsa وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه wanda ya sallace ta bayan ta rasu shine amirul muminina shugaban musulmai shugaban duniya ha kaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar bin Khattab ya jagoranci sallanta yayi mata sallah su'al tambaya aina dubinat ummul muminina sauda radiyallahu ta'ala anha wa aina ne aka binne uwan muminai sauda rajan Allah ya kara tabbata a gare ta jawab amsa wa rufinat ummul mu'minina sauda radiyallahu ta'ala anha fi bakiya ma sayir ummahat rasul ma sayir ummatul mu'minin ita ma ummu ita ma ummuna sauda an birne ta a gari a makabarta na bakiya kamar yadda aka birne sauran mata yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka wafati a wurin kaga kiran bakiya nan tana da manyan abubuwa a wurin ko an gane wannan su'al tambaya ma za qalat ummul mu'minina aisha radiyallahu ta'ala anha fi ummul mu'minina sauda menana aisha idan Allah ya kara tabbata a gare ta ta faɗa akan ummu sauda akan nana saudatu jawab amsa qalat nana sauda nana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat ta ce ma ra'aitu imra'atan ahabbu ilayya an akuna fi mis fi mislahiha min sauda radiyallahu ta'ala anha ni ban taba ganin wata mata ba wanda nake son na zamanto a irin matakinta kamar na na saudutu ba kamar na na saudutu to ayan qur'ani ba ya sauka kanta ana ta karantawa su'al tambaya ma za ta ku ba ita bane aka ce Allah ya daura auren ma ماذا تقول في أم المؤمنين سوداء بنت زمعة رضي الله تعالى عنه ماذا نقول نمو مسلمي ذا مرك فدا akan wannan mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake da suna na na Saudatu jawab amsa wa naqulu za mu rika cewa ne radiyallahu anha Allah ya daidaita wa ala maqamaha fil jannah wa ala maqamaha fil jannatil firdausi Allah ya ƙara ɗaukaka darajar nata ma a cikin aljannar firdausin an gani shi ne kawai abin da ka faɗa wallahu alam kuma wannan shi ne ƙarshen babi da ya magana kan ummu sauda idan Allah ya ƙara tabbata a gare ta za mu je darasi na gaba fikiu kowa na da wannan ayi to mu je ina ka tsaya a littafi na fiƙiu ka ce malamin ɗan kasuwa ne sosai haka mu je a ba ga wurin ba fa shi ne ai nake tambayan ku inda aka tsaya ɗin ni na ga alamomin da yawa na wani alamar tun mun yi nan wuraren ne malam mahmud ana magana ba malam mahmud to bari a jira alhaji hamza yanzu a'a subhanallah subhanallah a to ai sai yazo ya koma gida eh dalla samu kasa to da yazo ya zauna to shabi na 99 an gani nan ne za mu tashi shabi na an gani ko to malam yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim malam yace muna nan karatu babi da yake mana karatu akan mene farallan sallah ko ba farallan sallah bane kan farallan sallah ne malam yace wal itijalu da daidaituwa layi na hudun karshe inda irin nawa ne yawwa wal itidalu da daidaituwa wa itidalu sufufi da daidaita daidaituwan su sau wa tarku tasmiya fil faridati a mustahabai kenan muke wa tarku mene tasmiya fil faridati da barin bismillah yin bismillah cikin sallah ta faralla wannan sabanin malamai ne an gane wannan wannan sabanin malamai ne malikawa sun tafi kan cewa ba za a ambata ba shafiyawa sun tafi kan cewa za a yi bismillah in za a karanta fatiha sai ka ce bismillahir rahmanir rahim a sallah ba ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin malikawa suka ce a'a ba za a ce bismillahir rahmanir rahim kawai za a fara alhamdulillah an gane me ya kawo sabanin hadisan da aka ruwaito wasu hadisan sun ce manzon Allah baya farawa da bismillah kawai yana karanta sura ne kawai sai ce alhamdulillah rabbil alamin wani hadisin yace nayi sallah sahabi yake cewa nayi sallah bayan manzon Allah nayi sallah bayan sayyidina Abubakar nayi sallah bayan Imam sayyidina Umar nayi sallah bayan sayyidina Uthman nayi sallah bayan sayyidina Ali dukan su ba sa fara sallan su da bismillah da alhamdu ko yake fara Imam Abu Hurairah ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude sallarsa da bismillah wasu abin masu karwaito irin wannan hadisan to wannan shi ne sabanin sai shi imam malik ta fatan cewa to tunda abin da ya taso a garin madina ya ga ana yi kenan ba a farawa da bismillah to shi ne shi fahimtar shi zai tsaya a kan sai ya tsaya haka an gane wannan shi kuma maulan mu shau ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce za a yi bismillah eh shi shewa mata jani ya ce za a yi bismillah saboda bismillah akwai hadisin da ya ce aya ce daga cikin suratul fatiha eh bismillah aya ce daga cikin fatiha to kuma idan ka koma gida ka ɗauko ƙur'aninka hafsu din nan kana budewa za ka ga an ce bismillahir rahmanir rahim aya da ka duba sosai yau in ka koma gida yanzu ka bude za ka ga an ce bismillahir rahmanir rahim sai a ce aya da an gane wannan to abin da ya faru kenan to gaskiya ba zai iya zama ba zai koma gida to Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya sorry shi za ka ga wasu malamai in sun zo za su yi sallah suna farawa da meye da bismillah za ga suna farawa da bismillah musamman ma malaman ɗarika suna da suna farawa da bismillah Allah ya ce mana wa zikir fi fariyati wa zikiri ba da salami haka nan yin tasbihi yana daga cikin mustahaban sallah ba kawai da an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mutum ya ruga a guje ya gudu ba ya ki tsayawa ya addu'a haka ce a mutum ya tsaya ya tasbihin nan yana daga cikin mustahaban sallah akalla ko ba za ka yi komai ba kai tasbihin nan talatin da uku uku ko talatin da uku uku shi kenan sai ka tashi ka tafi amma abun damuwa kaga mutane ana liman na cewa assalamu alaikum ko kaga mutum ya sa takalmi ya tafi ko istighfaran ma kwara hukun ba zai yi ba to wannan ba a san haka gaskiya Allah ya ce mu min salati bil azkar al warida mala yace kuma ana son in za a yi azkar din ai azkaran da suka zo a cikin hadisi manzon Allah ya yi shine ma'ana ka ce subhanallah subhanallah ba za ka zo ka cika cewa ana cewa assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah ya samu ya samu ya samu 33 ya kaharu ya kaharu 33 kai misali yi yadda manzon Allah ya ce ayi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 to wa'annan azkaran su ake so kai in ka gama an koma wannan ba to kai wa'ancan اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك كو irin wayannan azkaran duk sai ka yi su ake so ka yi an gane shi ne malam yake to idan mutum da ya yi ba fa sai ya yi wani sai aka ce bai yi abin da ake so ba bai yi koyi da sunnar manzon Allah ita kuma sunna to ita ce a mafi saurin kai mutum zuwa ga aljanna Allah ya ce mana mala yace ga misalai kamar haka ka qira'ati ayatul kursi kamar karanta ayatul kursi wa tasbih da yin tasbihi salatan wa talatina talatin da uku wa tahmid da tahmidi alhamdulillah shi ma talatin da uku wa takbir da kabbara shi ma talatin da uku wa katmul mi'a da cika na ɗari ɗin bila ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير sai ka cika raɗayi da wannan dan to wannan shine karshen babi sai sabon babi faslun za mu je ko mu tsaya to Allahumma anfa'na bihi to mun ga mun ƙi karatun yau dama ba yawa mun ce ba za a yi da yawa ba tunda mafi yawancin mutane ba san mun dawo din ba aka ce kuma sun je ɗaurin aure kuri kumsa yau ne auren shi za mu haƙura sai mu tsaya a nan mu ma da mun mai kara da mun jefan beguwa ne ta nan baya ne za a bayan haka a to ya ne haka ce to kuma ha to Allah ya dawo mana da su lafiya Allah ya sanya alheri sun samu naka ne ya yi ba nisa shi ga munin hanya Allah ya eh shi ne suka tafi da Ni yan yankin ne. Allah ya dawo mana da su lafiya shine babban abin da san akwai mai tambaya daya biyu sai mu yi babu za mu haƙura mai addu'a a tashi wanne wanda aka yi idan ma kan shi wankan na ya fi yaron bai ne shi su wani ni ma ba na faɗa ba ni ma gaya mun aka yi ai ba na nan ni ba na nan ni ma ma ne ya zo wai kallon babu inda ya wuce a shari'a ya ce a'a ai yanzu ba muna maganan shari'a ta yarda da haka ko ba ta yarda ba ita shari'a da amma ta ce sai in mutum ya rasu ne ake mai wankan gawa kaga lokacin da yake da rai ai ba wankan gawa ba ke shi babban abin da ake kokarin nunawa a wurin Allah ya sanar da shi zai rasu tun da har ya je wankan kuma ya sa kafanin daidai yadda ake sawa ya shiga ya kwanta ce shi ne da ake nuna maka shi a wurin shi a yayi wankan ne to amma mu a wurin mahanga na shari'a za mu ci a tilla an ce sai mutum ya mutu sannan za a yi masa to shi kenan ka gane wannan Allah ya fi mana za ka gwada ni ka san za ka mutu mana duk wanda ya zo duniya yau to to za ka rika yawo ne da yan likafanin naka a leda ai da ka dan ga gagagaga haka a ana ajiya a ana ajiya ana ajiya to na anguwa ma na da nashi to sani ma a ciki ni ma gani nawa yana nan eh ba shi ne haka dade Allah ya ce Allah ya ce to wani tambayan
an ce a kan makalla wai duk inda ne
duk inda kalla ne yawa duk inda mutum yana cikin mota kawai ne ke kira kawai niyyar sallah kawai wani sallan
in yana rayuwa lokacin sallah ko wani sallah faralla farilla ba a yi ba a sallan faralla akan abun hawa duk malamin da ya ce maka haka sai ya kawo hadisi abinda aka kiyaye dai manzon Allah yayi nafila akan abin hawa amma ba na faralla ba saboda haka ko anan ma mun yi wannan karatun cewa ana yin nafila ne akan abin hawa banda sallah ta farilla yawwa kaman fada wannan kai kaga akan biki ne da nafila ne zamani kamar na Amma wai a kan makalla a kan wannan wurin Ya- tsakanin moto da da boli da kam da yau bitin sai da tana sallah akan mota na tafiya a'a yana a to ai wannan ai da wannan ai da sauki wannan ana tuka moto ne ba kamar yanzu za a je bambe wannan sai azhar yayi kawai sai limamin da ma- da da yan motan kawai a ce to liman tun da kai kake jan moto ka ja mu sallah Allahu akbar ki wala dalil jami su masu jami yau a to ai su ba cikin moto suke ba su kidnappers ai ba ga cikin moto suke ba ai a ƙasa suke za su yi sallar dama ne to kama ji ma ba su yi. to a hakan za ka yi sallan ku Eh, a hakan za ka yi ta kawai Eh, sai kai in an samu lokacin an samu dama sai a zo wannan wani abu ne da amma san ana baka da arola ba ka yi sallan haka kawai ka yi ta kuma a cikin zuciya dan suka kai haka kawai za su kiba maka Allah ya tsare Allah ya kare mu ma wani tambayan kamar sallah haka wani lokaci za a kasu a waje ya dan cika haka sai mutum ya ba su ya bata riga sai ya samu benci dan gefiya da sai ya nika da shi da inda zai kama.
gabas yake sai shi ya hau sai ya wajen cin to ya an ce wa ulul mamumi ala imamihi jaizun Eh, an ce wannan ba ne to amma shi wannan mutumin shi da kanshi ya san bai kyauta ba saboda ai Allah ne ya bashi wannan kuɗin da ya sai wannan riga ko ba Allah ya bashi ba to tunda Allah ya me kuke muna haka kai
sai wani ya ɗauka kuɗin cizo ne ai a yin mana ka sa kai mai kanciya kai ne mai ihu nan ko To, an gane wannan, ai Allah ne ya ba shi rigan. To, tunda Allah ne ya ba shi rigan kuma ya zo yana ma Allah wani kyankyani haka, sai ya zamanto akwai akwai wani damuwa. Ko? Ko ba haka ba? Kamar mutum ne da mai gidan shi. Mai gidan nan ya saba yana baka harkoki na miliyoyi. Sai ranar nan ya gan shakuwan naku ya yi yawa. Sai ya ce maka ka zo ka zo gidan shi. sai da ka zo gidan nashi sai ka ki sai ka ki zama sai ka tsaya tsaye a ce a bismillah ka zauna kace a akwai datti a wurin kujerun ka sun yi da tiyo
yaya za ku kwa yaya za ku kwace to shine yanzu ake yi to ka zo wurin Allah kana mai irin haka to mai gidanka ma ba za ka iya mai haka ba in ka je gidan shi to nan fa in ka zo masallaci to ka zo fadan Allah in ka zo masallaci ka zo to sai kuma kana nuna ma Allah kai ka sa galila tilla kai shugaban marayu ne eh eh kai ka sa galila ba za ka iya tsayawa kai sallah a kasa ba akwai da to ai idan fari ne wasu na sa hankaci ne sai ka shiro hankacin da sai ka sa daidai inda gwiwan zai taba ya fi ko wasu kuma ba haka suke ba sai su bankaɗa ko ya cewa birkita ligan haka sai a jinta zai yi ai idan ya zo zai su ji daɗi na ga wanda suke yin haka ne haka sai kuma ya
to kaga gaban rigar ne zai yi zai wandan ba zai yi datti to yadda kai haka to amma so wasu suna juyo wannan din ne eh sai da ya zama ta bai bai bai ban ne yanzu zai- zai taba kasa an gane magana bai ban ne zai taba kasa in bai ban ya taba kasa kaga ba da zai nuna anan ba kuma wandan nashi ba zai yi datti ba sai ya zama to ta bai ban abinda wasu ke ke Allah ya yafe mu wasu kuma takalman suke sawa sai sa takalmin su a daidai inda gwiwan nasu zai taba har dama dama wannan ma akan mutum ya je ya daddare kan bencin har kwamo wannan saboda abin zai yi wani bambara kwai haka sai dan an yi ruwa an dauke yawwa shi ne don hukun zai kuma ba wuri ka ba irin da kalilin eh kaga da kaliya nan Allah ya yafe. wani tambayan ka yana ganin babu sai mu yi addu'a
su biya ruwan kera an sa rawa to muna ta wasu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muka faɗa daidai Allah ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana sai Alhaji Hamza jiki ya motsa Allah subhanahu wataala ya bar lafiya sauran yan uwan marasa lafiya gida da asibiti da wanda ma suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci akwai dan uwa Alhaji Hamisu ya ba da socket ko eh na na karatu Allah ya saka masa da alheri sauran yan uwa ma Allah ya kara wa dukiya albarka da alƙawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki da ake ta amfani da nashi tun daga nan har zuwa nan Allah ya saka masa da alheri zuriyan sa Allah subhanahu wataala ya amfana mu ma namu zuriyan Allah subhanahu wataala ya amfana mana dan alƙawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatika akwai yan kasuwa a cikin mu Allah subhanahu wataala ya kara budawa Allahumma bi rahmatika alwasi'ati ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitabi was sunnah tawaffana وأنت راد أن يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم الأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين آمين آمين